الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم karin gobi da shehunai da mukaddamar jama'a na muridai alhamdulillah mun gode wa Allah wanda ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shugaban bayin Allah shugaban annabawa shine shugaban mu ya ba mu alqur'ani mai shiryar da mu ya sa mu cikin musulunci wanda annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam mun gode wa Allah da bai bar mu ne hanya da kanmu ba sai ya sama mana masanin hanya ya mana jagora shi ne jisan annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban waliyan Allah shi wuce jami radiyallahu anhu mu zamani da shi ba sai Allah ya kawo mana wani halifarsa wanda yake ɗauke da dukkan asirinsa shi ne shi Ibrahim Kaura ya zo mun yi zamani da shi shi ne jagorar kuma alhamdulillah mu gode wa Allah wato shi da rika tijaniya ba kungiya ba ce in ana nasarar kungiyoyin Najeriya na musulunci kada ce su kungiyar Tijjaniya, Tijjaniya ba kungiya ba ne. Jama'a ce daga Allah daga fadar Allah ta biyo ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da ita ya sa mata hannu ya miƙa ta ga yardaddan khalifarsa na walittaka Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Shi ma Shehu Tijjani miƙa wannan jama'a خليفة شيخ إبراهيم رضي الله عنه فأكا هكا تكي تفيا كما تنا تفيا ني أكا قائدو دي مسلمين نخاتا وآما وآما مسلمين كم يتو قرآن ينونا هوا قوما أكي مسا إذا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sufaye jagororin zikirin Allah su ne Allah ya tura a sama akan wannan lissafi duk gaba ɗaya. Duk duk gaba daya cikin ƙa'idodi na farkon nan na musuluncin na ake tafiya in an fita ciki ba a jiki. Alhamdulillah zan dana ta maganar da na faɗa ko nake faɗa ba kungiya ba ce tijjaniya balle yanzu ko kungiyar kasuwanci ko kungiyar siyasa. A'a jama'a ce daga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama da wani kakan shi wa tijjani da jagorantar halifar da suwar Ibrahim. Abubuwan da halifar shi abubuwan fasi ya faɗa yanzu nan suke sayan mu sun ishe mu wa'azi ga muna mune da yawa. Duk Najeriya babu jama'a jama'a a ɗanɗiya baki ɗaya mai mafuskanta ɗaya tunani ɗaya kamar jama'a mu na Tijjaniya. Babu wannan jama'ar da take irin tamu muke da jama'a masu yawa amma kuma da yake sha'anin mu ya saba da sha'anin zamani sha'anin zamani shi ne siyasa siyasa kuma aksariya take dubawa ina ne jama'a suka fi yawa ba ina ne masu gaskiya suka fi yawa ba ina ne jama'a suka fi yawa a ka'idar musulunci guda inda suka yi yawa ba a samu domin lakin da aksarar nasu la yi Allah ya ce yawancin jama'ar duniya ba za su yi imani ba kuma hakan aka samu in aka yi population na duniya sai an samu a samu musulmi kaɗan ne a cikin su daga nan kuma kaɗan ne in an same su sai a za a ke dubawa yaya ilimin su na addini yake sai ka ji musulunci ya ce walakin na aksarar nasi la ya alamu su ba musulmi in ka tattara su yawancin su ba su san musuluncin nasu ba kaga nan yawanci na farko ya zubar da waɗanda ba musulmi ba na biyu ya zubar da musulmi waɗanda ba su da ilimin addinin su sai a kuma masu ilimin masu addinin masu ilimin sai a duba ce walakin na aksarar mu bai haɗe karihu kuka ba da wai yawancin ku ba kwa son gaskiya to sai a samu waɗanda suka ƙetare in sun zama kaɗan sai ka ji suna kuka suna ce in na kawo na hajaruna mutane mu sun ƙaurace mana an uwan mu jan adam sun ƙaurace mana sun zama dabbobi jan uwan musulmi masu ilimi sun ƙaurace mana sun koma cikin jahilai jan uwan mare masana gaskiyar sun yi gaskiyar sun koma cikin masu zuciya da tsoro da kwaɗayi سألك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الراجعون ودينا كوكا هو إياكم ni Allah Ubangiji da yake magana ke ni ina son ku inna waliyukum Allah annabi na shugaban dukkan halitta na gaba daya yana tare da ku ina son ku والذين آمنوا da suka imani cikakken imani kyakkyawan imani ba su rai da wata tudu suna tare da ku allazi ne mana tsara da zuwa na zakata wurare kai duk wanda Allah yake yana tare da shi annabi yana tare da shi mu'minin duk suna tare da shi kai ne kogan karanci bai da hin banza shi wurare ba na zama jama'a Allah kenan jama'a Allah gayyar Allah ko ni gangantar su wai da gudana da wurare ba wani masu hidaya saboda haka saɓaninmu da muka ɗauki hanyar Allah muka rike ta ta saba da siyasar duniya masu duban yawancin mutane ba yawancin masu gaskiya masana gaskiya masoya gaskiya ba amma duk da haka dole mu ɗauki riguna aro irin na duniya din musa don mu samu shiga cikin mutane duniya din don a cikin duniyar muke rayuwa ba za mu je mu rayu wani wuri daban ba a nan dai duniyar za mu rayu in ba haka ba yaya za a zubar da mu jama'a mu ne masu alkur'ani duk wanda ya jayayya da wani alkur'ani a cikin musulmi wanda ba mu ba ba zai samu gaskiya ba za mu rijaye shi sannan ko ne wanda suke ake samun manyan malaman duniya na ilimin addini a cikin mu ga Allah jama'a ƙasar Najeriya wanda take da irin su Sheikh Ibrahim Saleh abin nunawa a duk duniya gaba ɗaya wajen Alƙur'ani da kira'o'insa da hadisi da riwayoyinsa da fikiru da masalirinsa wai a ɗauko wani mutum wanda Ƙur'ani ma bai karanta ba ba zai ya karanta hadisi a ce shi ne abin nuna wajen gwamnan shugaban malamai ranar ba da saboda haka faɗaka mu ɗauki abin da Allah ya ba mu mu haɗa da mutane mu rika faɗakar da su cewa in ba an zubar da mu ba za a je lafiya ba za a yi tafiya amma an kama a masu shugabanni in zama mai sunan sun bayan ko an ce ana kuma su da wani abu suna ofis tukuna amma ba za ta yi akwai tafiya a ba wai za a nan tafiya ba ana kuma su da ofis kuma suna can tukuna yaushe za su za a yi tafiya za a tafiya motoci ne an kama direbobi ana kuma suna wurin tukuma tukuna za a yi tafiya wanda muka ce mun iya jirgin sama a bamu ba su kadai ne suka iya kuma mun iya a bamu wanda suka ce ba su kadai ne suka iya mota mun iya a bamu za ka yi jirgin sama za ka shiga jirgin sama kana da hankali za ka shiga mota kana da hankali ga mun da ke faru a Najeriya kenan an kama malaman sanin abin an tsare su ba wai tsare su da igiya ba da hali aka tsare su su ba kowa ba an ba su can wani wurin tuhuma. Ruwan suka ce sun iya jirgin sama a basu ku shiga mu gani a tsaye da yabobi wurin da mun yan mota a babu to ku shiga mu gani ga mun da ke faruwa kenan ya wanda ke jawo mana abubuwan da muke ciki ya kamata faɗakar da jan siyasa a rabu da mu a fita shanin mu ba nasara ba ne ba za a ci nasara ba. Babban akwai da abubuwan da suka faru wanda ba ma so ma mu faɗa. Hawa gwamnatin nan ba ta daɗe ba aka tura sojoji su kama mutanen mu a gaidan. Aka jira lokacin asubahi yayi asirata yi suka yi sallah sai aka ce su fito mutum ɗari da ashirin da uku a cikin su mahaddata tamanin da uku aka ɗaura idon su aka sa su a motoci aka tafi da su mai duguri daga ta aka sa su jirgin sama wanda ba yi da kujeru aka gani da su ma ba su ne wajen da suka ba labari muka yi ta magana muka yi ta magana aka ci ana dubawa har yanzu ba su laifin da suka yi ba sai da suka yi wata biyu da kwana takwas suna hannun bala'i abinci babu sai wani tsohon dole ake ba su tattauna har wata biyu da kwana takwas an kama su ta wannan kamo da kwana ashirin da uku faɗa tsakanin sojoji da jan shila ya faru a zaria bayan kwana ashirin da hudu ahmad sannan bala'i ya so ba sauka to ana nan ana ba ma wanda suka yi har yanzu ba wanda ya gaya mana ga laifin da suka yi to kiran maulidi na ce to yanzu ba a gaya shugaban kasa ya gaya hukuncinsa wallahi ya shigo mana mutanen mu hakurin mu ya kare in ba a sako mu ba su sannan Allah ta aka sako su amma lissafin su ko kai bai ba wanda muka rasa amma ba ba wanda ya biyo ya gaya mana ya ba mu hakuri kamar an sako an kawai jagora ne aka sako jagora ba wanda ya biyo ya ce mana aka ba da hakuri kuskure aka yi mummunan fahimta ne Allah ba da rufo kana ba mai da mutane ba sai na gaya wani farfeso na ce da ku ne aka samu ta jami'a ba wani turma kawai sai aka mutum ɗari da ishirin da uku a cikin su akwai farfesos da doctors mutum ɗari a mutum tamanin da uku aka ji aka tsare su ya zai faru ya ce ba za a zauna lafiya a Najeriya ba duk gaba ɗaya zama kai yi shi jami'o'i a yaki ne duk ba za mu haka ba ba ma son mu ba da sunan gwamnati mu kai shi to irin waɗannan abubuwa duk suna faruwa ne don ba a mai da kowa ma Najeriya sun gwamnati da yake gwamnatin nasara ne wallahi ba ta zubatin muhaddacin alƙur'ani ba kowa wani da farko shi mai roƙon tuwo ne da ɗanɓar ko shi mai roƙon kuɗi ne ya tsawo da suka mara shi gina ma da shi ƙur'ani ba mu san ko Allah yana kirari mu haɗa ƙur'ani ya ce ku ne nawa ku ne mutane na harun ƙur'ani harun rani wa sassan kudu kuna tsammanin a kama mutanen Allah ya musu azaba ba su yi kuma Allah zai bari Allah ba zai bari ba to Allah ya kare mana kasar mu mu sanarta masu siyasa inda suka jefar da mu din nan ba inda ya kamata su jefar da mu ba nan nana ta cewa pilot ne aka kama aka tsare ana tuhumar su da direbobi aka tsare ana tuhumar su amma an shirya za a tafiya jirgin sama za a tafiya mota tafiya za ta yi ta abin da muke ciki kiyar to muna jawo hankali mu wajen kuma mu san tijaniya mu haɗa kan mu mu tabbatar da tafiya kuɗin nan ba tafiya ce ta Allah ba tafiya ce ta siyasa ko ta kuɗi ba tafiya ce ta Allah lokacin da wannan yake yi wa ɗansa farfaganda eh wani sahabi ya ce a ai sha'anin addini ba sha'ani ne irin na Herakliya ba a Ahmadiyya ne ai da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam ba dan da ya karshe shi ba ba ai wa dan da Abu Bakar ya rasu ba dan da ya gaje shi ba ba ai wa dan ba maganda ba da Umar ya rasu ba ai wa dan sa ba maganda shi ya gaje shi ba ba dan da ya gaje shi ba Ahmadiyya ce ba Iraniyya ba saboda haka mu haɗa kan mu tafi kan hanyar Allah mu girma manyan mu mu ji tausayin ƙananan Allah ya taimake mu muna fatan Allah ya jefe mu alheri wajen abokan taron mu kowa ya faɗi nasa mu haɗu dai abin nema mu haɗu dai mu zama abu ɗaya mu dunkule wa ta zumu bi hamdillah jami'an wa la tafarraqu yadda muke karantawa kullum ko yadda muke yi imani da abin da muke karantawa Allah ya taimake mu albarka da sallallahu alaihi wasallama yanzu za mu ba shugaban wannan taro ya rika ba mutane abubuwan da ya kamata su faɗa don saboda a samu abin da ake nema Allah ya taimake mu salamu alaikum
alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa